نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة كلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس الزكاة ركن ثالث وهي كرينة الصلاة في أكثر الآيات وقاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها وقال قولته الشهيرة والله لأقاتلا ما فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقاما أو إقالا أو عناكا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها متفق عليه وللزكاة مصارف النصر الله تعالى عليها في كتاب الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فمن أهل الزكاة الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقول هادر ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة قال العلماء فيؤتون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الذكاء مرة ثانية ولا يعطي من سهم الفقراء والمساكين غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه, بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث في حديث طويل وعليهم أن الله قد اتفرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه والقادر على اكتساب لا يعطي من الزكاة إذا كان يجد عملا ويقصد عنه لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألوه منها فرفع فينا البصر وخضاه فرآنا جلدتين فقال إن شئتما آتيتكما ولا حظا فيها لغني ولا لكوي مكتسب رواه أبو داود والنسائي وبعض الناس يؤتي الفقراء والمساكين مالا لا يغنيه ولا يهل مشاكله المالية ويعوده بما يعطيه على السؤال والذل للناس ولو أن دافع الزكاة تكفل بفكير واحد ليغنيه ويحل مشاكله المالية ويرده عن الحاجة للناس لكان أفضل من تقسيمهما على عدد كبير من الفقراء ولا سيما إذا كان الزكاة قليلة وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا آتيتم فأذنوا رواه عبد الرزاق عن النخعي كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت ومن أهل الزكاة العاملون عليها وهم السعادة الذين وهم سعاد الذين يتولون قبض الزكاة من أهلها ووضعها في حقها وإذا كان جبات الزكاة موظفين يتقاضون أجرا من بيت المال فلا تحل لهم الزكاة وإنما هي لمن يعمل في جباية الزكاة وتوزيعها ولا يتقاض شيئا من بيت المال ومن أهل الزكاة المعلفة قلوبهم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والمعلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرة إذا لم يدفع إلا بذلك والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو نكاية في عدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم يكف إلا بذلك وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إن أطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك والأعمال بالنيات فإذا كان الصمد فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من حسن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإن كان المقصود الغلو في الأرض والفساد كما كان في جنس عطاء فرعون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي أشراف العرب وسادتهم بتعلفهم عن الإيمان عباد الله ومن أهل الزكاة الغارمون سواء غرم لمصلحة نفسه في تجارة خسرت أو مشروع فشل أو غرم في بناء بيته أو علاج مريض من أهله أو نحو ذلك أو أغرم لأصله بين المتخاصمين فدفع ماله لأجله عباد الله ومن مصارف الزكاة الجهاد لقوله تعالى وفي سبيل الله والباقي كما جاء في هذه الآية في ضيق الوقت نقف هنا إن شاء الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أمرنا ولاة أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسألك إن عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا غير مقضي ولا قاضي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ku bayan Allah lallai zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan rukuni na uku kamar yadda ya zo a hadisi kar mu manta wancan sati yan uwa mu yi bayani akan zakka wajibcin ta da yadda Allah madaukakin sarki kuma ya tsoratar ga masu hana ta yau kuma akan zakka din ne amma suwa za a basu kuma wane ne bai cancanta ba a bashi zakka lallai duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka to lallai kamar ya nuna cewa zakka wani abu ne wanda kun kana sallah dan baka ba da ita ba sallanka tana iya yiwuwa to kuma alhali lallai duk wanda ya raba sallah da zakka to kaman ya kore sallah din ne ma bai yarda da ita ba da haka da zakka da sallah ba a raba su da wannan ne sayyidina bakar radiyallahu an kamar yadda muka karanta a wancan sati din cewa ya yaki waɗanda suka hana zakka yace kuma wallahi duk wanda ya hana abin da yake bayarwa a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam koda tabaibayi ne na rakumi to sai na yake shi wannan kuma ya zanto cewa sahabbai sun yi irtifaki akan abin da sayyidina bakar yayi yayi daidai ya ku bayin Allah zakka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wajabta a bayar ya dauki nauyin bayani akan kasata suwa da wa za a basu ubangiji ta'ala ya faɗi wannan zance yadda za a kasa akan mutanen da Allah ya ambace su cikin suratul tauba Allah ce lalle ita sadaka dai ana ba da ita ne wa fakirai da miskinai da waɗanda suke aiki akan zakka din da kuma wanda zuciyarsu ake bukatan alausa sata ta yi sanyi da sannan kuma waɗanda suka zanto ma'ana suna da nauyin bashi a kansu ko kuma waɗanda suka zanto ma'ana bayi ne amma suna bukatan a fanshe su ko su fanshi kansu ma'ana sai a yi amfani da kuɗin zakka sannan waɗanda suke aiki don addini don ɗaukaka addinin Allah malamai kenan da sauran almajirai da sauran dukkanin wanda zai aiki don Allah sannan sai wanda yake dan tafarki shi ma zakka ta zamo wajibi a bashi ma'ana matukar an samu zakatu a bashi wannan haƙƙinsa ne Allah ce wannan wajibi ne farali ne daga Allah Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima bayani akan waɗannan a takaice ya ku bayin Allah na farko ubangiji ta'ala ce su ne fakirai da miskinai su ne fakirai da miskinai malamai suka ce waɗannan suna iya haduwa a waje guda suna iya rarrabuwa ana iya cewa fakiri daban miskini daban ana iya cewa fakiri shine miskini kuma miskini shine fakiri ta inda malamai suka ce suna iya rarrabuwa shine ana iya samun shi fakiri zai ini yau yana neman abin da zai ci yau bayi da shi amma shi miskini suka ce a janibin da suka rabu da fakiri shine zai za iya samun sa da wani abu wanda wala Allah zai iya sati ko wata ko wata biyu ko wata uku yana lallabawa kafin ta kare suka ce wannan shine bambancin da ke tsakanin miskini da fakiri amma waɗansu malamai suka ce dukansu kawai abu ɗaya ne iyaka dai an yi ta'akidin abun da ya kawai a waje guda kasancewan fakiri yana iya samun kansa a halin da miskini ya samu kansa a ciki hakan nan miskini na iya samun kansa a halin da fakiri ya samu kansa a ciki waɗannan dai a takaice malamai suka ce suna cikin sauhu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan cewa in an haɗa zakka a basu mutumin da Allah ya hore masa ya samu dukiya na zakka misali da muke magana akan amfanin gona yanzu tunda ana ta yanke shinkafa ana ta abin nan karya masara ana ta waye ana jiran kuma dawa ya gama da sauran abubuwa to duk wanda ya fita Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ka ba da abin da ka girba din a ranar da ka girbin a ranar da ka gama tattara amfanin karka jira karka bata lokaci karka ce sai nan da watan uku kafin in fitar zakan abin da na tara na abinci a'a in dai har kana tarawa ne dai kana tarawa misali bai kare ba a gonan kana da tattaro shi wannan kuma in ya kai har tsohon wani lokaci sai kai ta taro su kafin nan amma in dai ka gama haɗawa to tabbas ka yi lissafi a lokacin ka fitar kar ka jira wani abu kar ka yi jinkiri jinkirin nan sharrin shaidan na iya shiga ciki da haka ɗauka a bawa fakirai na biyu Allah madaukakin sarki yace su ne masu aiki akai malamai suka ce masu aiki akan zakka waɗanda aka sanya su su dinga ɗaukan zakan suna raba wa miskinai masu tattarowa su ma suna nan daban amma gwamnati ta ɗauki nauyinsu suka ce to banda su duk wanda gwamnati ta ɗauki nauyi ta ce je ka tattaro zakka albashin shi na nan a gwamnati da haka shi ba za a ba shi zakka ba amma wanda aka ce musu su rarraba kai mawa ne kai mawa ne kai mawa ne to su waɗannan su ne suke da hakkin a ba su zakka amma in waɗancan ɗin su ma ba gwamnati ce ta ɗauke su ba suka ce to su ma in dai haka kawai an ɗebe su ne abin ga aika su zuwa waɗansu guraba da sauran suna tattaro zakka to sun zamo cikin amili na alaiha don haka za a ba su amma har in an samu bambanci tsakanin cewa wannan gwamnati ne ta ɗauke shi ya karɓo ya je ya karɓo to shi ba yi da abin nan haƙƙi a cikin zakka amma wanda aka ce su kai zuwa ga waɗansu mutane su kuma gwamnati ba ta ɗauke su ba to su kuma suna da haƙƙi a cikin zakka haka wanda za su karɓo din inda ba su da haƙƙi a gwamnati ma'ana ba gwamnati ke biyan su kuɗi ba kawai suna aiki ne na volunteer shikenan in sun tattaro sai a zuwa sallame su su ma a cikin zakka din su ma sun cancanta sannan sai waɗanda suka zanto cewa a zuciyarsu ake kokarin a karkato malamai suka ce kashi biyu nan ma in ma ya zanto mu'allafati qulubuhum ana nufin kafirai waɗanda ba su yi imani ba amma ana ganin zakkan da ta lausasa zukatansu ko dai su musulunta ko kuma dai su hana kofar da zai shigo a cutar da musulmi ko da suna cikin kafircinsu a basu a kafircinsu amma in zakka ta zo a basu amma da a yi amfani da su ta bangaren duk wani abin da zai shigo ya cutar da musulmi ba za su ba da kufa ba saboda wannan zakkan zai taimaka musu wajen kwara musu ruwa wajen hana cutar da musulmi wannan ya su ma suna cikin mu'allafati qulubum kaga wannan ba musulmai bane amma a wannan jalibin malamai suka ce ana iya ba su sannan suka ce mu'allafati qulubum ta bangare biyu shine za a samu musulmi mai raunin imani wannan shi kuma sakamakon kila talauci ne ta sa shi yake yin abin da yake yin nan la'alla za da a dauki zakka mai kwari a bashi zai bar wancan tsiya da yake yi to sai Allah su zuciyarsa da zakka sai a dauki zakka sai a bashi an ga yana tangarariya a gari bai da sana'a kila wannan sai ya sa shi fasa shago da sace sace a dauki zakka a bashi sai a bude wata masa wata shago sai a ce to maza bismillah ko dai na provision komai nan koma na menene wanda zai a takaice zai dinga makalkalewa a cikin yana samun abin da zai mantani na rayuwarsa da shi wannan mu'allafatu qulubum ne cikin musulmi ana ba su zakka sannan suka ce sai abin da ya shafi wato rikab rikabu su ne waɗanda suka zanto bayan da suke da wato fansa a kansu ko dai masu gidansu sun ɗora musu fansa cewa zai ku kawo kaza za mu fanshi abin nan ku fanshi kanku idan aka yi karo da su sai a da kizaka sai a basu dan su je su zamo yaya su fanshi kansu su tashi daga bauta to waɗannan su ma ana ba su zakka sannan sai malamai suka ce sai na gaba da Allah madaukakin sarki ce wannan bashi ya masa nauyi bashin nan in ma dai ko dai ta same shi ne ba yadda yiya ko kuma dai shi ya nema bashin ya hau kansa to amma ta wani hanya suka ce shi ne ko dai mutumin da ya zanto bayi da wajen masuguni bayi da gida gidansa ya rushe an yi ruwa wala Allah damina ta kada masa kagu yanzu kuma bayi da kuɗi daka zai zai ci bashin zin ya ci bashin kusa ya ci bashin kaza ya zo ya daga gidansa sai aka gano cewa duk waɗannan abubuwa ya ci su bashi ne kuma bayi da kuɗin da zai biya sai a ɗauki zakka sai a bashi sai ya je warware matsalarsa ta gini amfanin kansa ko da yaka fuskanci cewa ciwo ne ya yi ta fama da shi da iyalansa wajen cewa duk abin da ke hannunsa ya talwatsi da haka za a ɗauki zakka ba shi ya ainihin rage raɗaɗin zafi dangane da wannan abin da ya faru da shi suka ce ko dai ta wannan ya ci bashi ɗin ko kuma ya zanto cewa a'a mutane ya samu suna rigima tsakaninsu suna tashin hankali wannan na ce sai ka biya ni in ba haka ba kuma duk abin da zai faru zai faru sai ce kai menene aka ce ga rigima ya ce an warware ta na ɗauka aka ce ka ɗauka ce na ɗauka ba shi kuma ba da komai haka babu laifi ya zo ya ce jama'a na raba rikici amma kuma ba da komai ku ba ni zakka don je magance wancan matsala sai a hada mar zakka sai ya ce warware matsala ya fita tsakanin rigima wannan yana cikin waɗanda suka zanto gharimina wanda na bashi musu nauyi a ba su zakka sannan sai waɗanda suka zanto 'yan tafarki lallai su ma a ba su zakka waɗanda suka zanto masu aiki mana dan Allah kenan shine na ambata nake cewa manyan abin nan malamai da suke kira wanda sun ba da lokacin su kawai ba abin da suke yi banda wannan da haka ya hana su neman kudi ya hana su abubuwa a nemi zakka a ba su sannan da sauran almajirai da dukkanin waɗanda suka zanto masu fita jihadi wannan suna layin fi sabilillahi sannan sai dan tafarki ba ba ku abin nan matafiye da yake kan hanya wanda guzurinsa yake masa ko da a garin su mawadaci ne amma a wannan halin yanzu ba yi da kuma ya rasa yadda zai yi gaba da aka ɗauki zakka a bashi don ya magance matsalarsa ta tafiya shi ma hakki ne su waye zakka bai zama hakkinsu ba wadatacce hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan zakka din bata halatta ba ma'anan bata halatta ba haramun ne an fahimci maganar da kyau ma'ana haramun ne mawadaci mawadaci wanda yake da hali a ɗauki zakka a bashi haramun ne in ya ci ya ci kwace ya ci kayan zalunci ba a yadda ba sannan sai wanda ya zanto yana da ƙarfi a jikinsa zai iya fita ya je ya je ya nemo shi kuma malalaci ne kawai amma yana da ƙarfin da zai je ya nemo to wannan karka yadda ka ɗauki zakka ka bashi gashi dan tsinsa kamar dan autan samudawa kuma yana fita kuma ka ɗauki zakka ka bashi kashe mishi zuciya zaka yi da ka zakka bata halatta masa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda biyu ya ambace su waɗansu matasa a lokacin da ya zo ya dai aikin hajji ban kwana sun zo suka tsaya a jikin sai na raba zakka manzon Allah daga ido ya kalle su sake sun koyar da kansa ya mance da su can suna tsaye dai ba su kusa ba sai ce kuna so ne a baku alhali ga yadda kuke kuna so ne a baku zakka an fahimci maganar da kyau malamai suka ce cikin wannan kawai da manzan Allah ya kalle su ya gaba cancanta su kai bai sun koyar da kanshi inda sun cancanta a lokacin zai dauka ya basu amma ya sun koyar da kansa karshe kuma yana musu tambayoyi domin ya ga alamun suna so a basu zakka to kai matashi mai karfi wanda zaka fita kai gwagwarmaya ka samu da sauransu kuma babu nauyin kila komai ma a kanka kuma ka zo kana jiran a baka zakka a ba ta halatta maka ba in ka cika ci haram da ka ya'yan uwa musulmi waɗannan abubuwa da musulunci yake karantar da musu wallahi duka saboda mu gudu tare ne mu tsira tare fa'idan zakka kamar yadda na faɗa cewa fa'idan ta bata kasancewa kawai mu shi wanda ya fitar a takan yaya da zuwa ga abubuwa da yawa da fatan Allah madaukakin sarki ya abuta mu da abin da za mu dinga ba da zakka wallahi daga karɓa gara ka baya an fahimci maganar da kyau ko yadul uliya ji manzo Allah ce khairu min yadi sufla hannun sama ya fi hannun kasa yanzu kai ka zauna cewa kana jira a baka ka kashe zuciyarka kuma kana da ƙarfi kuma kana da dabarbarun da zaka fita kuma ka mutu ka kashe zuciyarka kawai to wallahi hannun sama ya fi hannun kasa hannun da zai bayar ya fi hannun da zai karba amma in ta kakare dole ne a cikinmu talakawa miskinai fakirai suna dewa kuma haka Allah ya tsara rayuwar talakawa su fi yawa su ninka ninkin ba ninkiya a kan mawadata haka Allah ya tsara rayuwar saboda Allah ya shimfiɗa arziki ma kowa Allah ce za a yi barna da haka hikimarsa ta zartar da haka waɗansu zanto hannu baka hannu a kwarya waɗansu kuma su zanto abin kamar ma ana tura musu ba sa so wani wallahi ya tashi ya ga dukiyarsa kawai sai fara jin wani irin kaman ba shi bane ma abin nan saboda haka Allah ga dama ya tara masa hanyar sauki ba karfin sa ba ba ilimin sa ba kare irin na Karuna kare irin na Karuna yace ai wannan saboda kwarewa ne wajen kasuwanci ai ilimi na ne wallahi karyanka wani ya fika ilimi wani ya fika karfi wani ya fika dabara wani ya fika hikima ya fika iya noma ya fika iya kiwo ya fika ya fika amma wallahi tallahi sai ka samu cewa Allah bai yarda ya tara masa to karka yadda ka dauka cewa dabaraka ce ko ta wayonka ne ko likiran kai Allah madaukakin sarki ya samu dace haka in Allah ya baka ka bayar in Allah ya baka ka bayar ka dubi waɗannan bangarori ka ba su in kai son zuciya ka ce wai a'a ai zakan ba na so ta fita cikin kanne na kuma kannan kan duk mawadata ne sai ku dinga fasin fasin ma juna wai kan duke ta bar gidan to shikenan za ku yi abin da ubangiji subhanahu wataala bai karba ba amma in a cikin dangi akwai to sai ka hada abu biyu ga ladan zumunci ga ladan zakka an fahimta da kyau ko ganin ka ne wanka ne bayi da shi yana cikin fukara yana cikin masaki yana cikin kaza sai ka dauka ka bashi ka sa da zumunci kuma ga abin nan zaka babu laifi amma in mawadata ne kar ka kuskura kai wannan ganganci ko kuma kai ta basu kana hana makwabtakanka a ka dan yaga makwabtakan nan su ma tunda akwai fukara ka dan babbasu ko da akwai yan uwa na jini wanda zaka sadar da zakkan da kuma zumunci to amma waɗannan su ma ka san da su kar ya zanto kullum za ka ɗauka kawai ka kai wani wanka a can wani karinka a can makwabtakanka da suke kewaye su kuma ba san komai ba akwai inda za ta taso Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan shine abin da kullum ta kusa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon cire waɗannan hakkoki na noma da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damina mai albarka kuma muka samu muka nemi abubuwa din don mu tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama domin duk abin da mutum ya samu a nan duniya a wajen zai bashi an gane da kyau ko ka zo daga ɗan abin nan zanin da aka tarbe ka da shi wani tsumma kuma lokacin da zaka koma kuma sai ka koma a wani yaji kuma wanda shi ma bai da wani daraja wanda ba kowa ne yake dinka shi sa a jikinsa ba saboda zaka bar ka zo ka samu komai zaka bar komai kuma za a tambaye ka akan komai Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأهلكنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم